نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان متى 28 ga watan al-Muharram shekara 1448 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam daga Makka zuwa Madina shi ya dace da sha uku ga watan bakwai shekara 2026 shekarar miladiya yan uwa za mu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin darasin littafin mai albarka na alkaba'ir wallafar babban malami shamsuddin zahabi alaihi rahmatullah idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun fara karatu ne a cikin alkabiratul hadiya wal arba'un babban laifi na arba'in da ɗaya wanda malam ya fara tattaunawa akan at-takzibu bil qadari shine ƙaryata ƙaddara mun yi ta'arifin mecece ƙaddara mun yi bayani game da asalin yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya tsara komai tun kafin halittar halittu gaba ɗaya da wasu shekaru masu yawa sannan mun yi bayanin nau'in mutane da suka ɓata game da ƙaddara muka ce akwai alƙadariya waɗanda suke inkarin ƙaddarar Allah subhanahu wa ta'ala sannan akwai aljabariya waɗanda su kuma suke a korewa Allah subhanahu wa ta'ala cewa duk abin da ɗan adam ya aikata haka Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar mun shiga tattaunawa a cikin babin mun karanta aya da kuma sauran hadisai da malam ya ambata mun dakata ne a daidai inda malam ya ce wallahu a'lamu yau za mu tashi kowa ƙala Allah ta'ala malin ya ce Allah maɗaukakin sarki ya faɗa fa'alhamaha fujuraha wata ƙuwaha malin ya kawo wannan aya da take cikin suratu shams Allah subhanahu wa ta'ala yana bayani game da rai ne ya ce a farkon ayar da take baya da wannan wa nafsin wa ma sawaha Allah yana rantsuwa tun daga kan washamsi wa buhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal layli idza yaghshaha was samai wa ma banaha wal ardi wa ma tahaha duk wannan Allah madaukakin sarki yana rantsuwa da su ne gaba daya har yanzu kan wa nafsin Allah ya ce ina rantsuwa da rai wa ma sawaha da abin da aka daidaita ranta da shi babban malami abdullahi dan abbas allah kara masa yarda ya ce shi ne ai khalaqaha sawiyatan qa'imatan sannan alal fitra ya ce allah maɗaukakin sarki ya halicci ran mutum ko ran ɗan adam sawiyatan qa'imatan tsayayya daidaitacciya alal fitrati akan fitra akan tsarki akan daidaito haka Allah madaukakin sarki ya halicci zuciyar kowanne mutum haka Allah ya halicci zuciyar kowanne bawa asalatan lokacin da aka halicci mutum zuciyarsa musta'idda ce liqabilatil khairi wal hidayah akimsa take a shirye take dan ta karbi shiriya ta karbi kowanne irin alkhairi duk zuciyar dan adam haka Allah madaukakin sarki ya shirya ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce kullu mauludin yuladu ala alfitra fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisani annabi ya ce dukkanin abin haifa dan jariri iyayensa suna haifansa ne ala alfitra akan tsarki akan tauhidi akan daidai idan da za a bar yaro bai san komai bai taso to zai taso ne da daidaitacciyar aƙida zai gane Allah maɗaukakin sarki ɗaya ne zai gane kuma musulunci shine addinin da ya kamata yi to amma ya ake yaro ya zama bai yahudi ko ba nasari sai annabi ce fa abawahu idan aka yi rashin sa'a ya fito a gidan yahudawa iyayensa yahudawa ne to yahawidanihi sai su mai da shi ba yahudi aw yunasiranihi in aka yi rashin sa'a ya fito a gidan kiristoci yan mishan ne sai ya fito a matsayin kirista aw yumajjisani in aka yi rashin sa'a ya fito a gidan majusawa masu bautar wuta sai yaro ta so a matsayin me a matsayin ba majusi annabi sira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ce kamatun tajul bahimatu bahimatal bahimatan jama'a hal tuhissuna fihi min jada'a kamar yadda kaga dabba take dabba za ta haifi a ‘yarta da cikakkiyar halitta shine jama'a komai nata daidai wa dida annabi ce ka taɓa ganin dabba ta haifi ɗarta mai gutsararren kunni a ce gashi dabba ta haifi ‘yarta amma kunnanta gutsararre ne haka zai yi ba zai yi ba Allah na a halitta komai ne a ciki amma me yake zama masa gutsarar kunni shine a duniya ne wani abin ya same shi ina fata fahimta to haka Allah yake halitta dan adam da cikakken shiri da kimsi ne ya karba addinin musulunci eh annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi na faɗa a wani hadisi yake cewa khalaqtu ibadi hunafa na halicci bayina in aka ce alhanif shine jam'i na alhunafa jam'i na alhanif alhanif shine wanda yake tsaye akan addinin daidai ya karkace wa addinin kuskure duk addinin da ba na daidai ba ya karkace masa shine hanifi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan shine ya karkace ya bauɗe wa addinin kiristanci nasaranci bautar wuta wannan addini yake bi shine addini dodar na Allah subhanahu wataala haka annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce na halicci bayina yadda Allah ya halicce mu duka har arna daga daga cikin yadda Allah ya halice su ya halice su ne a matsayin suna shirin karbar shari'a da abin da Allah madaukakin sarki yake so annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi ce fa atatuhum shayatin fajitalahum an dini sai shaydanu su zo musu daga baya kuma sai su kautar da su su sauke su daga addinin da Allah madaukakin sarki yake so wannan duk dan adam haka yake duk wanda kaga ya zama kirista to ka duba kaga iyayensa da mai bi kirista suka mai da shi wanda kaga ya zama da yahude iyayensa ne yahudawa suka canza shi wanda ya zama kaza haka amma mutum girma yi to wani abu ne wanda yake na son zuciya na shedanu kamar yadda annabi ya faɗa a tatumu shayatin shedan ne zo ya canza masa kwakwalwa Allah madaukakin sarki kuma ya jarrabe shi da abin da yake ci ya karɓi shirin da ba ta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi amma asal hasali dukkanin ɗan adam Allah maɗaukakin sarki ya halicce shi a matsayin mai shirin karɓa addinin musulunci shine Allah subhanahu wataala ce wa nafsin wa ma sawaha rai Allah maɗaukakin sarki ya halicce ta ne a tsaye alal fitra sai Allah maɗaukakin sarki ce fa alhamaha sai Allah ya cusa mata Allah ya kimsa mata shine ilham ilhama kimsa wa abu abinda ake nufi da ilhama shine Allah maɗaukakin sarki ya sanya maka wani tunani galibi ilhama an fi amfani da ita a ɓangaren da yake mai kyau sai Allah ya sa maka wani tunani mai kyau wanda idan ka faɗe shi za ka ga abin kuma ya tafi kamar yadda ka faɗa ɗin za ka ce yanzu misali ni ina gani abu kaza a yi shi a abu kaza idan aka yi shi kuma sai ga an samu nasara wannan ita ce ilhama a cikin wannan al'umma ta manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi Allah yana zaɓar wasu ya musu ilhama kamar sayyidina Umar sayyidina Umar mulham ne Allah yana kimsa masa abubuwa da yawa hadisi ya tabbata sayyidina Umar ke cewa wa wafaqtu rabbi fi thalath yace na dace da ubangiji na cikin wasu abubuwa guda uku daga ciki yace na ga yawa manzon Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya rasulullah law ittakhazna law ittakhazna maqama ibrahim musalla ina ma za mu riki maqam ibrahim ya zamto wajen sallar nafila a lokacin babu aya sai Allah madaukakin sarki ya saukar da wattakhadhu min maqami ibrahima musalla kun ga ilhama ce wani abin tunani ne Allah ya sa masa a cikin zuciya kuma sai ya dace ba wahayi bane dan wahayi ana yi wa annabawa da manzanni ne duk wanda ba annabi ba manzan ba manzo ba ai masa wahayi amma wani tunani ne mai kyau da idan ka faɗe shi sai ga abin kuma ya dace da shari'a haka sayyidina Umar ke cewa na ga yawa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine wanda suke shiga gidanka mutanen kirki ne da mutanen kawai me zai hana a sa hijabi duk wanda ba shi da alaka da matan kayar sola daina shiga gidanka annabi bai ce masa eh ba bai ce masa a'a ba sai Allah madaukakin sarki sokar da aya ya goyi bayan magana sayyidina Umar ya ayyuhal ladina amanu la tadkhulu buyutan nabi illa ay yu'zana lakum ila ta'amin ghayra nadirina inahu zuwa ƙarshe haka nan usara badar lokacin da aka yakin badar an kama fursunonin yaki sai na abakar siddiq allah kara masa yarda ya ba da shawara ne akan kowanne ɗaya daga cikin su a ɗora masa fansa a karɓi kuɗin fansa domin musulunci amfana da abin da za a karɓa a wajen su sai na umar ya ce a ni ina ganin ya rasulullah me zai hana duk a karkashe su a jika ƙasa da jinin su saboda sun wa addini musulunci abin da ba daidai ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare sai ya fi karkata zuwa ga ra'ayin wa sayyidina abubakar aka karɓi fansa sai aya ta soka ta goyi bayan sayyidina Umar Allah kara masa yarda ta kuma nuna rashin dace da ra'ayin sayyidina Abubakar ina fata an fahimta Allah subhanahu wataala ce ma kana lin nabi wal ladina amanu ma kana ala nabi ya ayata cikin suratul tauba ma kana lin nabi na ayar da ta ɗankwanta ma Allah maɗaukakin sarki cewa hatta yufki na fil ardu har sai kun jika jininsu da ƙasa turidu na arabar duniya wallahu yuridu al'akira wallahu azizun hakim zuwa ƙarshe wani duniya da daga cikin abin da ake kira ilhama to sai Allah maɗaukakin sarki ce fa alhamaha sai ya kimsa wa rai ya kimsa wa zuciya fujuraha fajircinta wa taqwaha da kuma kiyaye dokokin Allah ta kowace dukiya tana bai tana tsakanin wannan ne da wannan Malam Abdullahi dan Abbas Allah kara masa yarda ke cewa ai bayyana lahal khaira wash sharra Allah madaukakin sarki ya bayyana wa dan adam alkhairi da sharri ai da ma Allah ya faɗa ko inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma bi kafura daidai yake da fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha inna hadainahu sabila imma shakiran kaga taqwaha kenan wa imma kafuran fujuraha kenan Allah madaukakin sarki ya bawa rai a damar zabi kamar yadda muka bayani wancan sati kana da dama da zaka zabar wa kanka me kake so kai daidai ko rashin daidai yanzu duk wanda ya daidai ya sani duk wanda ya ba daidai ba ya sani Allah ya baka wannan irada din za ka iya tantance abin da yake daidai ka zake masa ka tantance abin da yake ba daidai ba ka guje masa in kai kai kai kanka wajen Allah madaukan sarki ya bare wannan sai Allah ce qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha tabbas ya dace ya rabauta man zakkaha wanda ya iya tsarkake zuciyar sai tsere ita ta ba Allah madaukakin sarki wa qad khaba ya kota be man dassaha wanda ya dakile zuciyarsa ya yi mata a sanadiyar bin abin da yake Allah maɗaukakin sarki baya su malaici al'ilhamu abin da ake kira da ilhama iqa'u shay'i fi nafs shine jefa abu a cikin zuciya kamar da na bayani a sa mutum wani tunani a cikin zuciyarsa qala sa'id ibn jubair babban malami sa'id dan jubair Allah ya masa rahama ɗaya daga cikin manyan malaman tabi'ai yake cewa alzamaha fujuraha wa taqwaha ai Allah madaukakin sarki ya lazumta mata fajircinta abubuwa marasa kyau wa taqwaha da kuma abubuwa masu kyau kiyaye dokokin Allah madaukakin sarki kowanne Allah madaukakin sarki ya nuna mata dan adam dama ya gini ne daga bangarori guda biyu kyau da mara kyau yayin da mala'iku su kuma sun gine da bangare guda daya shine mai kyau gaba daya dan adam akwai yiwuwar yayi daidai akwai ya kuskure Allah madaukakin sarki ya ba wa dan adam zabi ga daidai ga rashin daidai sai mutum ya zaba sai Allah ya baka tunani da hankali da irada yadda zaka iya tantance me daidai din ka bi shi me kuskure ka guje masa to me yake sa mutum kuma ya je rashin daidai shine son zuciya da kuma neman abin duniya lokacin da mutum ya biye wa son zuciya sai ka ganshi ya tsinci kansa dumu-dumu cikin abin da Allah madaukakin sarki baya so ba dan bai san ba daidai ba da yawa daga cikin masu aikata rashin daidai shi kansa lokacin da yake aikatawa ya san Allah baya so ya san kuskure yake amma me yasa yake yi wani son zuciyarsa ne kawai wani abu yake nema na duniya ko ya faranta wa ransa ko ya faranta wa ransa amma ya san ba daidai ba to ashe kaga wannan rashin daidai da mutum yake ji a ransa shi yake nuna maka Allah ya shiryar da kai ya nuna maka daidai dan ka baka samu rabauta ya nuna maka rashin daidai dan ka guje masa dan ma ka samu rabauta duk lokacin da mutum ya zakewa sarransa shikenan sai ya je ya fada halaka Allah subhanahu wataala ya kiyaye wa qala ibn zayd malam ibn zaid yake cewa ja'ala dhalika fiha bi tawfiqihi iyyaha littaqwa wa khidlanihi iyyaha lilfujur wallahu a'lam yace Allah madaukakin sarki ya sanya fiha bi tawfiqihi da dacewar Allah subhanahu wata'ala iyyaha game da ita zuciyar ya datar da ita littaqwa wajen bin dokokin Allah madaukakin sarki da abin da Allah yake so wa khidlanihi iya ko kuma Allah madaukakin sarki ya tabar da ita zuciyar lil fujuri wajen fajirci da abinda Allah madaukakin sarki baya so wannan duk idan aka yi ba a jingina wa Allah madaukakin sarki a ce Allah ne ya halakar ko ya yasa wani yaje ya aikata aikin sako a'a me yasa ba za ka jingina wa Allah ba saboda Allah nuna maka daidai da rashin daidai kuma ya baka zabi haka ne yanzu kowanne ɗaya daga cikinmu misali da zan ba mu shine kowanne ɗaya daga cikinmu ya san abin da yake mai kyau a kansa ya san abin da yake mara kyau dan uwa haka ne ko ba ka bane kowanne ɗaya daga cikinmu ya san abin da idan ya same shi zai gyara masa rayuwarsa ya san abin da kuma in ya je zai lalata masa rayuwarsa ne dabba ta san wannan dabba ba ta san wannan ba to wannan bambancin da Allah ya baka tsakaninka da dabba shine babban abin da Allah madaukakin sarki ya baka na makami dan ka gane daidai ka bi shi sa sai dora maka mai shari'a ya sanya ka zamto mukallafi wanda shari'a ta hau kansa dabba da bata da irin wannan zabin bata da irin wannan irada sai aka dauke mata takalifi yanzu dabba idan aka tashi alƙiyama ba za a ce ke dabba me yasa baki sallah azhar ba bai sa baki la'asar ba bai sa baki sada zumunci ba bai sa baki bada zakka duk ba za a dabba wannan zakka ba me yasa babu ta kalifanci akan ta ba ta da wannan zabu shi sa wani lokaci dabba sai ga sai ga taje ta sa kanta ami a cikin halaka ba ta da abin da zai iya tantance mata ya nuna mata kaza daidai ne kaza ba daidai bane amma kai dan adam abba kamar yadda ka ga yanzu kai a matsayinka na dan adam idan ka ji yunwa ka san ka je ka samu abinci ka ci idan kana jin wani abu na bukata ka san inda zaka je ka biya bukata idan kana neman abu kaza ka san inda zaka je ka nemo abu kaza din to duk wannan Allah madaukakin sarki ya baka ne yadda zaka rayu a duniya to haka ma addini sai Allah ya turo maka da manzo yace ina so kai sallah ina so kai azumi ina so ka zada ka sada zumunci ina so ka guje wa ƙarya ka guje wa giba ka guje wa kaza sai ya baka damar yi kuma shikenan Allah madaukakin sarki shi ya halicci duk waɗannan abubuwa amma kuma sai ce ga abin da yake so ga abin da baya so wato dan adam in ya gane wannan zai zai huta kwarai da gaske kamar yadda na faɗa satin da ya gabata duk wani abin da ka gani a duniya Allah ne ya halicce shi da mai kyau da mara kyau da mai kyau da mara kyau amma kuma Allah yana son mai kyau baya son mara kyau yayi haka ne kuma dan ya jarrabe ka ya gwada ka ya ga zaka iya jurewa zaka iya gudun abin da Allah madaukakin sarki baya so za ka iya barin abinda zuciyarka take so amma Allah baya san su za ka iya Allah ya haka ne don ya jarrabe ka wannan shi ne amfanin mai rayuwar shi ne amfanin halittar taka Allah zai halaka almauta wal hayata sai ce mai liyabluwakum ayyukum ahsanu amal dalilin da yasa Allah ya jarrabe ka halitta ka kenan don ya jarrabe ka sai san abubuwa da zuciya take matukar so take kauna da yawa ga sanan kana ta zuciyarka za ta gansu idan ka zai gansu kunnen ka zai ji su duk kana so kana kaunar su amma sai Allah ce ba na so ka je kusa da wajen kada ka yi kuma ya baka damar da zaka iya guje musu dan inda zaka gane ga mutane da yawa nan suna so din kuma sun haƙura haka ne to kai me yasa ka je me yasa ka je to kaga babu yadda zaka ce Allah ne ya kaddara zaka je kai zunubi ba a faɗin haka ina ina Allah ya kaddara din ina ka gani ina ka gani abinda Allah madaukakin sarki ya ce shi ne ka je ka yi daidai kuma ya baka damar da za ka yi daidai shi kenan Allah ga abu da komai sau ka fahimtar wannan babin kaddara ‘yan uwa zai taimake ka kwarai da gaske wajen fita daga cikin ishalat da yawa mala ya ce wa fil hadithi an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya zo a cikin hadisi daga annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi annahu qala annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna allaha manna ala qaumin hakika Allah madaukakin sarki yakan yi baiwa ga wasu mutane fa alhamahumul khaira fa adkhalahum fi rahmati sai kimsa musu alkhairi ya kimsa musu san alkhairi kuma su aikata alkhairi idan suka yi sai ya shigar da su cikin rahmarsa wabtala qauman yakan jarrabu wasu mutanen kuma fa khadhalahum wa dhammahum ala af'alihim ولم يستطيعوا غير ما ابتلاهم فعذبهم وهو عادل الله كان جربوا wasu mutane fakhadhalahum sai ya tabar da su wa dhammahum ala afali Allah madaukakin sarki kuma zai zarge su akan ayyukan da suka yi marasa kyawu walam yastati'u ghayra mabtalahum kuma ba su da damar su aikata wani aiki sai abinda Allah ya jarrabe su da shi fa'azzabahum kuma Allah ya musu azaba wa huwa adilun Allah madaukakin sarki kuma mai adalci wannan hadisin bai inganta ba ina ba ta fahimta bai inganta ba la yus'alu amma yaf'alu ai Allah ba a tambayar sa game da abin da yake aikatawa wa hum yus'aluna su bayi su ake tambaya wannan hadisi kamar yadda na faɗa al-imam daru qutani daru qutani shine ya fitar da shi fil ifrad hakanan mala albani ya fitar da shi a cikin silsilatul ahadisu da'ifa nasa hakanan abin da dinsa da'iful jami' nasa shi ma ya fitar da shi hadisin dai bai inganta ko koda kuma in kuka duba mataninsa akwai nakara a ciki eh akwai nakara a cikin mataninsa wa an mu'adh ibn jabal radiyallahu anhu qala an karbo daga mu'adh dan jabal Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda yace قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi yace ma ba'atha Allahu nabiyyan qattu Allah madaukakin sarki bai taba turo wani annabi ba illa wa fi ummatihi qadariyatun face sai ka samu a cikin al'ummar wannan annabi akwai qadariya wa murji'a da murji'awa inna Allah la'ana al-qadariyata kuma hakika Allah madaukakin sarki ya la'anci qadariya wal murji'a da su da murji'a ala lisani 70 nabiyan akan harshen annabawa 70 dan uwa wannan hadisi shi ma bai inganta ba amma dai bayanin da zamu dauka daga cikin sa shine suwaye murji'a mun san qadariya ko qadariya sune muka ce waɗanda suke cewa ba su yadda da kaddara ba duk wani aiki da kaga kayi aikin kanka ne da kanka babu ruwan Allah ce suka ce al'amru unufun al'amru unufun af'alul ibadi unufun dukkanin ayyukan bayi to dan adam shi yayi insha'in aikin sa shi ya farar da shi yayi ba ba ruwan Allah da aikin so raka an kaga kayi aiki to naka ne ba na Allah bane sai suka korewa Allah kaddara gaba daya kadariya kenan mun yi bayanin su wancan sati to su murji'a murji'a su mawaji wasu firka ne daga cikin firaqul bid'a waɗanda suka karkace daga kan hanya madaidaiciya su kuma cewa suke yi duk wani abin da za ka yi na sabo in dai ka yi imani karan fadi to na sabon ba zai cutar da kai ina ba ta hukunta la yadurru ma'al imani ma'siya saban Allah baya cutarwa in dai akwai imani ma'ana suka ce yanzu in kai imani kai kalmar shahada to duk zunubin da zaka yi duk saban Allah da zaka yi duk kabirar da zaka yi imanin ka yana nan kamar imanin annabi daga cikin annabawa an gane daidai wa da babu abin da imanin ka yi su ne murji'a eh su ba su yadda imani yana raguwa yana karuwa ba ba su yadda da wannan ba kun san aqida ta ahlus sunna wal jama'a shine imani ba wani abu ne da yake daskararre ba haka ne ko laisa shay'un jamid ba abu ne daskararre ba imani yana raguwa yana karuwa yadda zan maka misalin imani ka fahimta shine kamar cajin batirin wayarka yadda kaga batirin wayarka kana caja shi 100% ka zo kana danna ta sai kaga ɗaya ya sauka ba haka yake ba kaga biyu ya sauka kaga uku ya sauka tun yana 90 zai dawo 80 ya dawo 70 ya dawo 60 har ya dawo 30 in baka je ka ƙara mai ba ka ƙara reflogin ɗinsa a cikin abin nan ya ƙare to haka iman ɗan adam yake yan uwa duk lokacin da kai aikin alkhairi imaninka da uwa yake duk lokacin da kai aikin shar imaninka me yake raguwa yake al-imanu yazidu wa yanqusu yazidu bi ta'ati wa yanqusu bil ma'siyah suka ce imani yana da uwa yana karuwa yana karuwa idan kana bin Allah yana raguwa idan kana bi kana sabawa Allah wannan ita ce aqidar da alqur'ani ya koyar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sahabbansa ya koyar da sahabbansa Allah madaukakin sarki ce wallazina tadaw wallazina wallazina tadaw zadahum min hudan wa atahum taqwa Allah ce wanda suka shirya sai in ƙara musu shirya kaga ƙari kenan akan ta da kenan ko da akwai shirya sai ayi mai kenan a ƙara to imani yana ƙaruwa to su ba sai da wannan ba duk saban da zama in dai kace kai imani to shikenan kawai dan aljanna ne kai to su ne murji'a to hadisin dai da yake nuna cewa wannan hadisin da zo da wannan lafazin duk da cewa firkoki ne dukkaninsu na bata cewa Allah ya tsine musu albarka akan harshen annabawa da wannan lafazin bai inganta ba ibn abi asim ya fitar da shi malam albani ya ba'afa shi a cikin bilalul janna wa an aisha ta radiyallahu ta'ala anha qalat hadisi ya tabbata daga uwar mu'minina na aisha Allah ya kara mata yarda ta ce ƙala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce alƙadariyatu majusu hazihil umma annabi ya ce kaga ƙadariya su ne majusawa na wannan al'umma wannan hadisi ya inganta wannan hadisi na na'isha kam ya inganta majusawan wannan al'umma su ne ƙadariya suwa majusawa su ne masu addinin bautar wuta kamar ka ce kadariya su ne maguzawan wannan al'ummar ke maguzawar al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan na nuna maka cewa kadariya firka ce da ba ta kan addinin musulunci tunda duk wanda aka ce masa ba maguje me ake nufi wanda ba shi da addini kenan ko to duk wanda ya masa kaddara yayi inkarin kaddarar Allah madaukakin sarki wannan ba musulmi bane dan ɗaya daga cikin rukunan imani kun imani da sai ka yarda da guda shidan nan dukkaninsu daidai wa daida sannan imani yake tabbata a cikin zuciyarka to wannan imani da kaddara yana ciki su kuma ba su yarda da shi yanzu idan mutum ya ce bai yarda da Allah ba wannan musulmi ne ya karyata Allah ba musulmi bane haka ya karyata manzannin Allah ya karyata mala'ikun Allah ya karyata littattafan Allah ya karyata ranar lahira ya ce bai yarda da ita ba da Allah wannan musulmi ne to daidai yake da wanda kuma ya karyata kaddara ina fata fahimta to shi sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya misalta su da alqadariyatu majusu hadhihi al-umma qadariya sune majusawa maguza wannan al'umma ta annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan hadisi hasan ne al-imam abu dawud ya fitar da shi da ibn abi asim haka nan mal albani ya hassana shi a cikin sahihul jami' وعن ابن وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan hadisi ya tabbata daga malam abdullahi dan umar dan khattabi Allah ya kara musu yarda yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace li kulli ummatin majusu kowace al'umma zaka samu a cikin su akwai wasu majusawa akwai wasu maguzawa da suka ware suke wa addinin da annabinsa ya zo da shi tawaye sai annabi ya ce wa majusu hadhihi al-umma in kana so ka san su wane ne majusawan wannan al'umma alladhina yaz'umuna an alla qadara to su ne waɗanda suke riya cewa babu kaddara wannan magana ba magana ce ta manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ba inna ma magana ce ta Abdullahi dan Umar ina fata an fahimta kamar yadda idan ka je ka duba Jami'ul Ulumi wal Hikam da Malam Ibn Rajab al-Hanbali karkashin hadisin na biyu bainama nahnu julusun inda Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam inna zuwa karshe za ga ya kawo magana Abdullahi dan Umar ina ji na dan gutsira muku ita wancan satin lokacin da aka zo aga Abdullahi dan Umar cewa wasu mutane karkashin ma'abadul juhani sun fara inkarin kaddara to shine ya faɗi wannan magana a ciki ya faɗi wannan magana yace su ne waɗanda suke riya cewa ba kaddara wa annal amra unufun suka ce al'amari kawai yana zuwa ne mutum ya fara aikinsa da kansa shine unufun ai al a'malul ibad musta'nifatun jadidatu ayyukan bayi mutum ne yake fara yake kagar kayansa yi ba ruwan Allah ma'ana yanzu in ka tashi ka tafi waje to Allah bai san zaka je ba kai ne ka tafi kaga wannan tawaya ake jingina wa Allah madaukakin akwai abinda Allah bai sani bane babu abinda Allah bai sani to tawaya suke jingina wa Allah madaukakin sarki su ganin sa in aka ce Allah ya san komai kuma mutum ya zo ya shiga wuta to kamar an jingina wa Allah wani abu a'a Allah madaukakin sarki ya san komai asali ma shi ya halicci aikin komai wallahu khalaqakum wama ta'maluna shi ya halicci komai Allah madaukakin sarki kuma ya tsara komai ya san dan wuta ya san dan aljanna amma Allah maɗaukakin sarki bai bayyana wa kowa ɗan wuta ba bai bayyana wa kowa ɗan aljanna ba sai Allah ya ce quli imanu ku je ku yi aiki fasayarallahu amalakum wa rasulu kuma sai Allah ya sauka muku da littattafai ya turo muku da manzanni sannan ya ba ku ikon yin aikin ya ba ku zaɓi ruwanka ne ka je ka shiga cikin layin yan wuta ruwanka ne ka je ka shiga cikin layin aljanna haka ne ya rage naka duk abin da Allah maɗaukin sarki zai maka ya maka zancen cewa Allah ya san ‘yan wuta to in Allah ya san ‘yan wuta kai kai waya ga maka da wani da wani ba wanda ya sani abu ne da yake koyi Allah ne ba ya san kayansa ban masa kayansa kai yanzu mai Allah mai ake so ka amalanci Allah maɗaukin sarki da shi shi ne ka amalanci Allah maɗaukin sarki da ƙaddararsa ta shari'a mai shari'a mai Allah yake so mai baya so amma ƙaddararsa alƙadar kauni kaddararsa ta kasance wannan ban masa kayansa shi ya sani subhanahu wata'ala an kai haka sai ka huta kamar yadda kasancewa ba za ka je ka tsaya a kan titi mota ta kaɗe ka ba ka ce haka Allah ya aiko haka ne ba za ka je kana jin yunwa ka kicin abinci ka ce ai in Allah ya ga dama zan ji koshi kawai bari in zauna ba za ka yi haka ba to haka mutum shi ma ba zai je ya afka cikin saban Allah ya ce haka Allah ya ga dama ba Allah ya baka zabi ya ce ba na son zina ba na son shan giya ba na son ƙarya ba na son kaza kai yadda za ka ma'abalanci Allah sai ka mai sai ka kauce musu sai Allah maɗaukakin sarki ya baka lada ba haka bane ladan nan ka tara shi zai kai ka aljanna dan wannan fata fahimta so da dan adam bawa yana mu'amalantar Allah maɗaukakin sarki ne da alqadar shar'i ba alqadar alkauni ba eh alqadar alkauni shine yadda Allah ya tsara abuwa za su kasance wannan Allah shi ya bar kayansa ya rubuta alaihi mafus game da muka faɗa da shekara dubu hamsin kamar halicci halitta kafin a halicci kowace irin halitta da shekara dubu hamsin Allah ya rubuta komai yana halitta alƙalami ya ce masa rubuta alƙalami ya ce mai zan rubuta Allah ce rubuta duk abin da zai faru daga farkon halitta zuwa ƙarshe alƙalami kuma duk ya rubuta yi yanzu abin faruwa kawai suke eh muna fata Allah madaukakin sarki ya kyautata kaddarar ya sa muna da rabu qala abdullahi dan umar yace fa idza laqituhum idan na hadu da su yake gaya wanda ya kawo musu labari yace kaga waɗannan kadariya din to ka gaya musu in na hadu da su fa akhbirhum ko kuma shi yake ga yake fa idza laqitahum idan kai ka hadu da su fa akhbirhum ka ba su labari anni minhum bari'un wa annahum bara'un minni ka gaya musu su ba su ba ni ni ma ba ni ba su na barranta daga gare su su ma sun barranta daga gare ni in ji abdullahi dan umar kaga duk wanda za a mai irin wannan bara'a ba musulmi bane musulmi duk laifin da ya baya masa irin wannan bara'ar haka ne yan uwa musulmi dan uwa in dai dan uwanka ne musulmi laifin da ya bai kai kafirci ba ka ce ka barranta daga gare shi kaga ko sotul baya da Allah ya ce bara'atun minallahi wa rasul ila alladhina min ahadun minal mai mushrikina saboda irin wannan bara'a din baran baran ana yin ta ne da kafirai Abdullahi dan Umar yace in ka da su ka ga musu ba ni ba su ba su ba ni thumma qala sannan sai ya ƙara cewa shi dai Abdullahi dan Umar Allah ya ƙara masa yarda wallabi nafsi biyadihi na rantse da wanda raina yake hannunsa lau anna li ahadihim mithla uhudin dhahaban inda ɗaya daga cikin waɗanda suke inkarin kaddara ba sai da kaddarar Allah ba yana da kwatankwacin dutsen Uhud na zinari girman dutsen Uhud wajen kilomita biyar tsayi da kuma faɗi yana da shi duk zinare ne kaddara duk dinare ne gaba ɗaya fa anfaqahu fi sabilillah kuma ya ciyar da wannan dinarin da ya kai girman dutsen Uhud kuma ya yi ne ‘yan uwa don Allah bai don riya ba bai don wani ya gani ba a duk ya yi ne don Allah ma ƙubila mala abdullahi ɗan umar ya ce ba za a taɓa karɓa masa ba hatta yi umina bil qadari har sai ya yi imani da ƙaddara khairihi wa sharri alkhairinta da sharri ‘yan uwa mai dalilin da yasa ya ce ba za a karɓa musu ba saboda ƙa'ida Allah maɗaukakin sarki baya karɓar aiki na alkhairi ko aiki na ibada daga wanda ba shi da imani babban abin da yake zama tubali foundation da ake ɗora aiki a kansa shine imani shi sa yanzu ka ƙaddara inda a ce akwai wani wanda yake kirista ne ko bai yahudi bai furta kalmar shahada ba bai karɓa addinin musulunci ba amma kullum zai zo misalla a zahar da la'asar da magariba da isha da shi kudinsa idan sun isa zakka ya zakka ya bayar da ramadana ya azumi 30 ko 29 ya je aikin hajji ya sauke faralli duk yadda musulmi suke yayi duk wani aikin alkhairi yana yi yan uwa ina matsayin aikin sa ina matsayin aikin sa babu yan uwa fahimci zancen da kyau ko shine Allah madaukin sarki ce wallazina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu dhama'anu mai ma'an hatta idza ja'ahu lam yajidhu shay'an wa wajada Allah 'indahu fawaffahu hisabahu wallahu sari'ul hisab waɗanda suka kafarta aikin su kamar kawalwalin kawalwalin ya ce irin abinda mutum yake hangowa daga nesa in yana tafiya akan titi idan rana ta taki idan kwalta ta ɗau zafi kana nesa sai ka hango ga wani haske can kamar ruwa a kwance kana tafiya da kaje kusa da wajen sai ka gaba mai ba kuma to aka aikin kafire wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura kamar kura ce da a bar shekewa haka aikin sai yake kasancewa to shi sa duk wanda ba shi da imani yan uwa duk aikin da ya babu ruwan Allah da shi shi sa ake cewa ko da yaushe ka rinka cajin imaninka yana nan kuwa ka rinka tantance imaninka yana nan bai taɓu ba don wallahi in imanin mutum ya taɓu ya rasa shi to fa aikin da aikin da yake da abin zai ya da aikin da mutum yake abin zai shi sa duk abin da ka ji an ce zai taɓa imaninka zai jawo ka bar addinin musulunci ka guje shi ko mai kankantarsa ka guje shi don kai baka matsala Allah subhanahu wa ta'ala kare mana imanin bala ce thumma zakara haditha jibrila wasu jibrila wasu alahu nabi sallallahu alaihi wa sallam sannan abdullahi dan umar da ya gama faɗin wannan maganar sai ya ambaci hadisin jibrila shine mala'ik hadisin da nake mana ishara zuwa gare shi hadisi na biyu cikin arba'una nawawiyya hadisin baina ma na hannu جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم ذات ذات يوم اطلع علينا رجل وانا حديث to sai Abdullahi dan Umar ya faɗa musu wannan hadisi har sai da yazo wajen inda mala'ika Jibril ya tambayi Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akhbirni anil imani ba ni labari akan menene imani to shine sai ya ce masa qala mal imani menene imani kala sai ya ce an tu'mina billahi imani shine kai imani da Allah wa mala'ikatihi da mala'ikunsa wa kutubihi da littattafansa wa rusulihi da manzanninsa wa tu'mina bil qadari kai imani da kaddara khairihi wa sharri alkhairinta da sharrinsa qauluhu sai malam zai dan mana fashin baki ya dan fassara mana ma'anonin wannan hadisi ɗaya bayan ɗaya a gurguje saboda a matukar muhimmancin da suke da shi qauluhu sai ce in an tu'mina billah annabi tsira da aminci su ƙara tabbata a gare shi ya ce da mala'ika jibrilu imani shine kai imani da Allah ka ba da gaskiya da Allah sai ce al'imanu billahi imani da Allah at-tasdiqu bi annahu subhanahu wa ta'ala shine ka gasgata cewa Allah madaukakin sarki mawjudun samamme ne me ake nufi da samuwar Allah ba irin samuwa ta ba ba irin samuwar ka ba samuwa ta babu ya rigaye ta haka ne babu kuma zai riske ta wata rana an yi wani lokaci a baya da ba ni kai ma ba kai haka ne za kuma a wayi gari wata rana ba ni ba kai hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura Allah ce shin wani zamani bai zo mutum ba bai kasance wani abu an bato ba babu shi gaba daya zamani ya zo masa haka ita ko rayuwar Allah madaukakin sarki ba haka take ba rayuwar Allah subhanahu wata'ala ko kuma samuwar Allah madaukakin sarki Allah subhanahu wata'ala al-azali ne al-abadi naka ce al-azali farkon da ba shi da farko ba a taɓa wayar gari wani lokaci a baya da za a ce babu Allah ba a taɓa yin wannan lokacin ba kada ba ka sawa kanka wannan kar wannan tunanin ce to yaushe Allah madaukakin an ce wai Allah cewa wai Allah ya halicci kansa wannan sabo ne ba wannan sabo ne aka ce Allah ya kamun ya halicci kansa kaga babu shi kenan ko to wannan ba daidai bane eh wannan ba daidai bane Allah madaukakin sarki babu wani lokaci da aka taɓa wayar gari babu Allah fa sannan lokaci ba zai zo ba a gaba kuma a ce babu Allah kullu shay'in halikun illa min wajahu komai zai halaka sai Allah madaukakin sarki shi shi kadai to samuwar Allah madaukakin sarki ka kalle ta haka ba irin samuwar kowai kowane komai daga cikin halittunsa babu abin da samuwar Allah ta yi kama da shi da samuwar dan adam samuwar Allah daban samuwar dan adam daban to dole ne ka gasgata da samuwar Allah maɗaukakin sarki sannan mausufin bi sifatil jalali wal kamal Allah maɗaukakin sarki abin siffantawa ne da siffofi na girma da kuma cika duk wata siffa da take nuna girma da cika da matsayi da takama wannan ta Allah ce subhanahu wata sannan munazzahun an sifatin naqs Allah ana tsarkake shi daga dukkanin wasu siffofi na tawaya duk wata siffa da ka sani ta tawaya ba a jingina ta ga Allah madaukakin sarki duk wani abin da yake tawaya ne ka siffanta shi ga janibin Allah madaukakin sarki wannan riddaci ana tsarkake Allah subhanahu wataala ga dukkanin abin da yake mai na tawaya wa annahu fardun sannan Allah madaukakin sarki shi shi kadai ne shi kadai ne subhanahu wataala ba shi da da ba shi da mata ba shi da iyaye ba reshe ba asali Allah ba shi da reshe ba shi da asali me asali su ne uba kaka kakan kaka kaka wa in ala in ji masu rabon gado haka dugu yawwa reshe fa shi ne ɗa jika jikan jika jika shi ma har zuwa ƙarshe har zuwa ƙarshe Allah ba shi da wani Allah maɗaukakin sarki shi shi kaɗai ne to bambancin Allah da kowa ke subhanahu wa ta'ala ina fata fahimta kowa zaka samu yana da wani hatta annabi adam alayhi salam Allah madaukakin sarki ya halice shi ne daga me daga tabo ashe kaga akwai wani abin da annabi adam ya ya takawini daga gare shi daga tabo aka kawwana annabi adam ina fata fahimta annabi isa yana da mahaifiya haka ne to duk dan adam haka yake Allah shi shi kare ne sannan samadul dukkanin bayi kuma Allah shi suke nufata da bauta da bukata dukkanin bayi gaba ɗaya Allah maɗaukakin sarki shi suke nufata da bukata shine Allahu as-samad eh allazi yuqsadu bil hajati wat talabat wanda ake nufata daga dukkanin wasu bukatu da nema neme halittar da ke cikin ruwa wanda masana ilimin cikin ruwa suka ce sun ninninka halittun da ke cikin da ke doron ƙasa nesa ba kusa ba ba haɗi don kamar yadda ka sani ilimin geography ya nuna cewa adadin da ke adadin ruwa a duniya ya fi adadin mai ƙasa inda muke rayuwa inda ke doron ƙasa ne ruwa ya fi haka halittun da suke cikin ruwa sun sun fi mu yawa duk halittun ruwan nan babu wanda ba shi da bukata wajen Allah kuma kowa yana miƙa bukatarsa kuma kowa Allah yana ji kuma kowa Allah yana biya masa subhanahu wata'ala haka mu maka kalle mu yanzu mu nan muna cikin muna cikin wannan unguwar a cikin masallaci kowa akwai bukatarsa wasu wasu a Kano wasu a Kaduna wasu a Zaria wasu a America wasu a India wasu kasashe kala kala kowa zai daga hannu ya roƙi Allah maɗaukin sarki kuma duk Allah zai ji kuma duk zai amsa musu ba tare da murya wani tana shiga cikin wani ba yanzu kai ko yaran yaranka ne guda hudu suka zo wannan na ga ma bukata wannan na ga maka baba a sai mun kaza baba a makaranta ce to ku shuda wa zan ji a cikin ku ba haka bane yara guda hudu kawai bare tana ce mutane masallacin a ce dan mu je mu same ka kowa yana ga maka a lokaci guda amma Allah subhanahu wataala ba kai ba as-samad ke kowa shi yake bukata ba kuma iya mu ba dabbobi tsuntsaye tsirrai duka komai yana bukata a wajen Allah subhanahu wataala sannan khaliqu jami'il makhluqat shine mahalicin dukkanin halittu gaba daya mutasarrifun fiha bima yasha'u fi mulkihi ma yuri wanda yake aiwatar yake gudanar da abin da ya so ya ga dama a cikin bayin nasa duk abin da Allah maɗaukakin sarki ya ga dama ‘yan uwa shi yake faruwa a cikin halittarsa wato ba wani abu da zai faru ba ganin damar Allah ba ba wani abu da zai faru a cikin mulkin Allah da Allah bai ga damarsa ba kamar yadda da ni da kai a gida gida gidanmu da ‘ya'yanmu da matanmu dukkanin mallakinmu ne mu muka mallake su mu muke jagorancin su amma kakan tsara abu a mamlakarka a masarautarka ta gidanka ka zo ka tarar da sabanin haka ana yi ko ba a yi abinda baka da tsarin su zo ka tara kuma ya faɗo ana yi ko ba a yi banda mulkin Allah ba wani abu da ya isa ya faɗo mulkin Allah da Allah bai ga masa duk abin da kaga ya faru haka Allah ya ga dama abin ya faru sannan ya faru subhanahu wata'ala malam ce wal imanu bil malaikati huwa at-tasdiqu bi ubudiyyati bi ubudiyyatihim lillah sannan sai nabi kai imani da mala'ikun Allah shine imani da mala'iku at-tasdiqu bi ubudiyatihim kai imani da kasancewar su bayin Allah ne mala'iku duk girman su dukkanin abin da ake faɗa na girman jikin su da falalarsu da mai bayin Allah ne ba ƴaƴa ne mata na Allah kamar yadda wasu daga cikin mushrikan maka suka faɗa ba wata kabila da ake ce mata kabilar khuza'a kabilar khuza'a daga cikin mushrikan maka su suke ganin cewa mala'iku ƴaƴan ma'aya ne mata kuma na Allah waja'alul mala'ikata hum ibadur rahmani ne idan fa Allah ya ce ashhadu khalqahum yanzu ku a gaban ku aka halice su da kuka gane mata ne kuma ƴaƴan Allah ne Allah ya ce ashhadu khalqahum kun halici kun halici lokacin da aka halice su Allah ya ce satuktabu shahadatuhum wa yus'aluna duk abin da kuka faɗa Allah zai tattara shi ya rubuta kuma za a tambaye ku akan sa saboda haka dole ne mutum yadda mala'iku bayan Allah ne shi ne kawai alaƙarsa da Allah ba su da wata alaƙa da Allah shi Allah shi ne mahalicinsu su kuma bayan Allah ne shi kenan duk abin da kaga suna yi suna yi da umarnin Allah maɗaukakin sarki sai malai kawo aya ya ce bal ibadun mukramuna Allah subhanahu wata'ala yake bayani game da mala'iku a cikin suratul anbiya ya ce bal bar wancan zancen da suke faɗa game da jingina wa Allah maɗaukakin sarki ‘ya'ya mata na mala'iku sai Allah ce balbar wancan zancen ibadun su mala'iku wasu bayi ne mukramuna ababen girmamawa masu matsayi la yasbi ƙunahu bil ƙauni kuma ba sa rigayar Allah maɗaukakin sarki da wani zance Allah bai ce a faɗi wani abu su faɗa ba sa yi Allah bai ce a yi wani abu ba su la yasbi ƙunahu bil ƙauni ba sa rigayar Allah maɗaukakin sarki da magana ba sa yi wahum bi amrihi ya'maluna bari ma duk umarnin Allah madaukakin sarki da shi suke aiki ba sa ƙetare umarnin Allah madaukakin sarki mai da ya faɗa a wani wajen ya'lamu ma baina aydihim Allah yana sanin abin da ke gaba gare su wa ma khalfahum da abin da ke bayan su Abu Abdullahi al-Khurtabi a cikin tafsirin sai yake cewa ya'lamu ma baina aydihim abin da ke gaba gare su shi ne abinda za su aikata Allah ya sani wa ma khalfahum da abinda suka aikata a bayan Allah ya sani wasu daga cikin malamai suka ce a ma bayna aidihim Allah ya san abin da zai faru da su a lahirarsu ma khalfahum Allah madaukakin sarki ya san abin da zai faru da su ko kuma ya faru da su a duniya su zai ci gaba da faruwa da su Allah ya san Allah subhanahu wataala ce wala yashfa'una illa liman irtaba sannan mala'iku duk girman nan nasu da ka gani ba sa iya ceton koda mutum daya a cikin mutane duk kusancinsu da Allah duk biyayyansu ga Allah ba su da iko da dama su ceci ko da mutum ɗaya daga cikin mutane illa limanin ta ba sai ga wanda Allah ya yarda a cece shi kaga akwai aiki ke sai Allah maɗaukakin sarki ya ga dama sannan za a cece ka shi sa duk wanda ya zo ya ce zai cece ka a gaban Allah maɗaukakin sarki ba manzan Allah ba tsira da amince tsara tabbata a gare shi wallahi ya yaudare ka maka ta malamin mu maragayi da ta amata Allah ji kansa da rama ya ce billahi azim ya yaudare ka hakan duk wanda ya ce maka zai iya yi maka wani abu a gaban Allah haka ji mutum yana cewa wai duk wanda ya bi shi zai sa su aljanna wani takwarkwashe san tsoho ya kusa mutuwa wai zai sa mabiyansa aljanna ko Allah bai ga dama ba ko Allah bai so ba zai sa mabiyansa aljanna wani tsoho ne ba ya kusa mutuwa ba ko Allah bai ga dama ba shi ne mai cewa idan Allah ya kuskure su suke gyara masa da Allah duk ba ku taba ji ba yawwa eh yawwa gashi na wani tsoho ya kusa mutuwa wani tsoho dan gana wallahi ko in Allah ya kuskure su suke gyara wa Allah ka ji ba wani dan tijaniya Allah ya kyauta mala'iku Allah maɗaukakin sarki ce ja'ilul mala'ikati rusulan uli ajnihati masna wa thulatha wa ruba ka duba girma irin na mala'ika annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace mala'ika jibril shi kadai yana da fakafakai 600 fafike guda ɗaya idan mala'ika ya saukar zai zai rufe sasannin duniya Allah ya ce daga cikin mala'iku akwai masu fafike guda biyu uku hudu Allah ya ce yana ƙara ga wanda ya gada akwai wanda suka fi haka akwai wanda suka fi haka duba girma irin na mala'iku amma ku duba yadda suke jin tsoron Allah madaukakin sarki shine karshen ayar Allah madaukakin sarki yace wa hum min khashyatihi mushfiquna ma a matukar razana suke game da tsoron Allah madaukakin sarki suna firgice duk wannan girman nasu dan uwa ka'ida shine wallahi duk mutumin da ya san Allah ya fi tsoron Allah duk mutumin da ya san Allah ya fi tsoron Allah duk mutumin da ka je yana cikawa Allah baki ko bai san Allah ba eh bai san Allah ba shi sa aka maka gaji wani dan kwaya yana cewa ran tashin alkiyama su ko ko a feda ya su je ko a kaza ya su je wasu za su za su rubuta shiga cikin aljanna ka san bai san Allah ba wannan eh kawai ya dauka yadda ake wasan koi koi ko drama a duniya haka za a zo a lahira a ce ku layi eh ai layi nan nan ai layi a ce ga ƴan wuta ga aljanna sai ya gubu da ya fado daga cikin ƴan wuta shiga cikin aljanna ya fuska ba a gan shi ba shi ya ɗauka abin da ake wai zai fuska kaji kawai zai fuska kai alahira zan kai fuska Allah ya kyauta eh Allah ya kyauta annabawa ma a wannan lokaci cewa suke Allahumma sallim sallim wanda suka kowa bin Allah cewa suke Allah ka kubutar da mu annabawa da manzanni suna Allahumma sallim sallim kai Allah madaukakin sarki ya kiyaye Allah ya kiyaye ko anan zamu dakata insha Allah ta'ala mun zo ƙarshen imani da mala'iku za mu tashi imani da manzanni sati mai zuwa insha Allah ta'ala idan Allah ya kama da rai da lafiya abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya na ji ga wata tambaya to take cewa ina ji tambayar dai kamar daga mace ce ta ce assalamu alaikum malam dan Allah menene hukuncin mijin da matarsa ta nemi ya kadaice da ita amma yaki idan shi yana ina ji ko neman menene idan shi na neman ta koda ba ta da lafiya sai su ce ita Allah ya tsine mata albarka shin su mai hukuncin su da wannan ita ce matsalar da mata da yawa muke fama da ita a gode Allah ƙara mana lafiya kun fahimci tambayar aiko me hukuncin matar da take buƙatar mijinta ta neme shi kuma yaki amma idan ita ce ta neme shi ko kuma shi ne ya neme ta shi kuma sai ce Allah ya tsine mata albarka eh kamar yadda maza da yawa sun rike wannan hadisi idan shi ne yake bukata zai ce mata wallahi mala'iku ya su kwana suna tsine mata albarka kuma haka ne hadisi ne ingantacce to amma ita fa ita fa ko da hadisin annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya faɗa akan maza ne amma kai kana gani matarka tana da bukata ta neme ka kaki kai kana gani za kwana lafiya ya kake ji kai idan ka nema baka samu ba ita baka tunanin irin abin da take ji wato yadda ta faɗa cewa maza mata da dama suna cikin wannan halin yan uwa shi abu ne guda ɗaya Allah madaukakin sarki ya halicci namiji ya halicci mace kuma ya kaddara namiji dole sai yayi rayuwa da mace mace ma sai ta yi rayuwa da namiji dole sai Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu gariza ta sha'awa mace tana da sha'awa namiji yana da sha'awa sannan duk wata hanya da ka sani ɗan adam zai gamsar da sha'awarsa sai Allah ya haramta ta sai ta hanya guda ɗaya ita ce hanyar aure kawai duk wata hanya da ka sani ɗan adam zai biya gamsar da sha'awarsa ta namiji ko ta mace Allah ya ce in kai haramu ne ka saba masa sai ta hanya guda ɗaya sai baka dama kai aure kai namiji ka auri ɗaya ka auri biyu ka auri uku ka auri hudu ita kuma aka ce kai kadai za ta aura za ka iya gamsar da ita tun da Allah ya ce ka aure ta kai kadai Allah san za ta iya gamsuwa ne Allah ba zai zalunce ta ba to ƴan uwa mu sani wannan biyan buƙatar namiji da mace duk duniya ba wanda ya isa ya maka shi kai ko ya mata ya mata shi ita in ba kai ba ko ita duk yadda mahaifiyarka take son ka ba za ta yi maka wannan ba yan uwa haka ne bi yadda yarka take son ka take ƙaunarka babu yadda za a iya maka wannan abu ita kadai za ta iya maka wannan kai ma kai kadai za ka iya mata wannan to menene lokacin da lokacin da wannan abin ya taso mata kai kuma ka kaurace mata ka ki ki kula ta ita kuma ita ce ka ce Allah zai tsine mata albarka kai Allah ba zai tsine maka albarka ba dan uwa mu kalla abin da kyau fa yadda kake ji ita ma haka take ji dole ne duk lokacin da mace ta bukaci namijinta dole ne shi ma ya biya mata bukatar dole ne yadda kake ji ita ma haka take ji yadda Allah madaukakin sarki zai tuhume ka zai tuhume ta wallahi kai ma ka Allah madaukakin sarki zai tuhume so da mu gane wannan abu ne gaskiya da ni na sha na sha samun tambayoyi barkatai irin waɗanda sosai a wajen mata dewa dewa na sha samu suna kuka da irin waɗannan abubuwan gaskiya Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya ba mu ikon gyarawa Allah ya fi mana kurakuranmu da zanubanmu abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskure ko tuntuɓin harshe Allah subhanahu wata'ala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah آمين آمين